الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 21 ga watan almuharram shekara ta 433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha shida ga watan sha biyu shekara ta 2011 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul jana'iz darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 84 baban da ke bayani dangane da haramcin yin sallah ta gawa ga munafikai da roƙon gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ga mushrikai wanda bayani ya gabata cewa mushriki mutumin da ya mutu a matsayin mushriki ko kafiri ko munafiki munafirci wanda yake babba mai fitar da mutum daga cikin addini to wannan haramun ne a yi musu sallah ta gawa kuma haramun ne a roƙa musu gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda hani ne daga manzan Allah sallallahu hani ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ke cikin suratu tauba ubangiji ta'ala ya ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annakum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه inna ibrahim la awwahun halim Allah ya ce bai dace ba ga manzon Allah da duk waɗanda suka yi imani tare da shi su roƙa ma mushrikai gafara ko da mushrikan sun zamanto makusantansu ne ma'ana ko mahaifinka ne ko mahaifiya ce ko ɗa ne ko wa ko ƙane ko mata ko kaka ko ma wane ne in dai ya mutu a matsayin mushriki haramun ne ka roƙa masa gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala amma lokacin da yake raye ba laifi za ka masa addu'a amma addu'a ta Allah ya shiryar da shi don haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nemi izinin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana shi ya nemi izinin ya ziyarci kabarinsu kabarinta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba shi izinin cewa ba laifi zai iya ziyarar kabarinta manzon Allah ya je ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa ya yi kuka ya sanya duk sahaban da suke gefensa gaba ɗaya suka yi kuka a wannan lokaci shi ne Allah ya ce walau kanu uli kurba ko da waɗannan mushrikai sun kasance wato makusantansu ne min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa ɗan wuta ne ta ina ake gane ɗan wuta shine mutumin da ya mutu akan kafirci don mutumin da ya mutu akan kafirci ba tantama dangane da kasancewar shiga wutar shi don in kai kokonton shiga wutar shi kai ma ka kafirta saboda wannan alkawali ne na Allah duk wanda ya mutu akan kafirci haramun ne gidan aljanna gare shi makomar shi ita ce wuta shine Allah sai yake ba mu hanzari ya ce to ai roƙon gafara ta Ibrahimu alaihi salam da ya ma mahaifinsa bai zamanto ba face alkawali ne da ya masa a can cikin suratu maryam da yace sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya an gane ko don haka alkawali ne ibrahimu alaihi salam ya ma mahaifinsa cewa zai roƙa masa gafara ta ubangiji tabaraka ta'ala kuma ya roƙa masa gafarar kamar yadda yake cikin suratul furqan ne ko suratul shu'ara da yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yace ya ubangiji na ka gafarta ma mahaifina yace domin mahaifina ya kasance daga cikin batattu amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi lokacin da ya bayyana ga Ibrahimu alaihi salam cewa mahaifinsa makiyi ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala tabarra aminu Ibrahimu alaihi salam sai ya raba hanya da shi Allah sai ya kawo yabo ya zuba ga Ibrahimu alaihi salam sai ya ce inna Ibrahima la'awwahun halim lalle Ibrahimu alaihi salam wato mai matukar nishi ne saboda tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma mutum ne wanda yake mai jimuri gaya mahaifinsa ne da ya kafirce ma ubangiji tabaraka wa ta'ala Ibrahimu ya raba hanya da shi roƙon gafarar da yake masa ya dena gaba ɗaya ma ya kaurace ya bar masa garin wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi وأدعو ربي أسى الله أكون بدعاء ربي شقيا فلما أتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا له وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا dan haka wannan babi iya abin da ya kunsa haramun ne wato roƙon gafara ga mushiriki da munafiki da kafiri an gane ko haka ne yi musu sallah ta gawa haramun ne domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma shugaban munafikai amma bayan ya musu ya masa sallah take yanke sako ya zo daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa wannan shine farko kuma shine karshe Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri karka koma yin sallah ga ɗaya daga cikin munafikai da ya mutu har abada Allah ya ce kuma karka tsaya akan kabarinsa an gane ku domin addu'a sai Allah ya ce innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah ya ce domin sun kafirce ma ubangijin su kuma sun kafirce ma manzansa sun mutu halin suna fasikai to shine kasancewar bayani ya gabata akan shi yau za mu tashi insha Allah babi na 80 da na 85 ne a shi ma muka gama wancan sati yau za mu tashi kenan babi na 86 من قبل 85 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa dangane da tabbacin azaba ta kamari. an gane ko ma'ana iya abinda baban ya kunsa dalilai ne daga cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna mana azabar kabari tabbas ne babu kokonto dangane game da ita kamar malam yana mai da martani ne zuwa ga waɗanda suka yi inkarin azaba ta kabari wanda su ne 'yan tawayen musulunci alkhawarij da wasu daga cikin mu'tazila kamar irin su dirar ibn amr irin su bishir almirisi waɗanda jigajigai ne daga cikin malaman mu'tazila wanda su sun yi inkarin azaba ta kabari me ya kai su dangane da inkarin azaba ta kabari sun kiyasta al'amari wanda yake na shari'a da hankalinsu da yawa suke cewa za a binne mutum iya abin da ake faɗa na matsewar kabari da wata ni'ima da wannan sai mu buɗa kuma mu ga babu abin babu alamar shi don haka al'amarin kabari al'amari ne wanda yake na gaibu yana daga cikin abin da ya zama wajibi akan mumini wato ya yi imani da shi don shi al'amari na shari'a idan Allah ya faɗa ko manzan shi to ko da hankalinka bai gano ba to iya abin da ake bukata a matsayinka na mumini ka zama rakumi da akala sawa'an ka gano hikima ko baka gano hikima ba in Allah ya ce kaza ko manzon shi wajibi ne akan mumini kauya to dan haka ahlus sunna wal jama'a gaba ɗayansu sun yi ittifaki akan cewa azabar kabari tabbas ne kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da ita da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine malam sai ya bude baban wannan na farko baban da wannan fadar Allah subhanahu wata'ala shine Allah yake cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut Allah ya ce da kaga lokacin da azzalamai suke cikin wato magagin mutuwa ghamarat jam'i ne na ghamra ma'ana shiddatul maut wato shine tsanani wanda yake na fitar rai domin duk mutumin da wahala ta yi wahala zaka ga yana magagi ya fita daga cikin hayyacinsa shine Allah ya ce walautara Allah ya ce da kaga izin zalimuna lokacin da azzalimai ma'ana waɗanda suka zalunci kawunansu suka kafirce ma ubangiji tabaraka wata'ala suka saba masa da kaga lokacin da suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aidihim mala'ikun Allah subhanahu wata'ala mala'iku na azaba basidu aidihim ma'ana suna masu shimfiɗa hannuwansu dangane da kai musu duka dukan da mala'iku suke musu suna bugon fuskar su wato daga dan baya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fa kaifa idza tawaffatuhum almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'ikun azaba a wannan lokaci za su shimfiɗa hannunsu dangane da kai musu duka dukan kwa za su ringa bugonsu a fuska daga dan baya shine Allah ya ce wal mala'ikatu a wannan lokaci Allah ya ce mala'ikun Allah domin wannan jumla ce haliya mala'ikun Allah ba su aidihim suna masu shimfiɗa hannuwansu dangane da kai musu duka a fuska daga dan baya akhriju anfusakum ko mala'ikun Allah suna ce musu ku fito da rayukanku ku bamu ku da kanku za ku tatso ranku bamu Allah ya ce da kaga haka Allah ya ce da kaga abun firgici da kaga abu wanda yake na tashin hankali jawabu lau anan mahazufun ne Allah ya ce da kaga lokacin da azzalamai suke cikin magagin mutuwa a wannan lokaci mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala sun shimfiɗa hannu suna kai musu duka a fuska da gadon baya kuma suna ce musu ku fito da rayukanku ku bamu Allah ya ce da kaga abin firgice abin tashin hankali ubangiji ta'ala kuma zai faɗa musu akan harshen mala'iku Allah ya ce alyawma tujzauna azabal huni mala'iku za su ce musu a yau za a sakauta muku da azaba wadda take ta wulakanci an gane ko azaba wadda take ta wulakanci menene sababin abin da ya janyo musu wannan azaba shine Allah yake cewa bima kuntum taquluna ala Allah ghayral haqqi domin abin da kuka kasance kuna faɗa kuna jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala faɗa wadda take ba ta gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kasancewar ku kuna girman kai dangane da ayoyinsa ba kwa biya ba kwa gasgatawa shine malam sai yake cewa wato alhun sai yake cewa huwal hawan wato shine wulakanci kenan an gane ko idan ka ce alhun daidai yake da alhawan wato wulakanci sai ce walhaunu arrifu idan aka ce alhaun wannan shi kuma tafsasawa da bi a sannu don malam ya bambanta maka tsakankanin alhun da haun idan aka ce alhun shine wulakanci idan aka ce alhaun wato shine bi a sannu kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa ibadul wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wannan aya malam ya shigo da ita domin tabbatar mana da azaba ta kabari kasancewar wannan azaba kuma tana gabata kafin a kai a sa a cikin kabari saboda ita kabari da aka ce azabar kabari wannan wato alat taglib ne domin duk wanda ya kangare ma ubangiji tabaraka wa ta'ala tun lokacin da mala'ikun Allah suka sauka za su karbi rayuwarsa to tun lokacin nan ake fara masa ake fara dandana masa azaba a dunkule gaba ɗaya wannan azaba wadda take gabatar shiga kabari ita ma ana kirga ta cewa azaba ce ta kabari sai ya ce wa qawluhu wa qawlihi jalla dhikru wato da bayani dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim wannan malam ya ciro ta ne daga ayar da take cikin suratul tauba fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila adhabin azim ubangiji ta'ala yace wa mimman haulakum min al-a'rabi daga wanda ke gefen ku wato na kauyawa ubangiji ta'ala yace munafiquna akwai munafikai Allah yana bayani ga mutanen Madina muminai Allah ya ce wa mimman haulakum min al-arabi munafiquna Allah ya ce waɗanda suke gefen ku na zanguna Allah ya ce akwai munafikai sai ya ce wa min ahadil madina Allah ya ce a yan garin ma akwai munafikai maradu alal nifaqi ubangiji ta'ala ya ce sun zarce a wajen munafirci ma'ana sun kware game da munafirci Allah ya ce la ta'alamuhum kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baka san su ba saboda ba wani abu ne wanda yake rubuce a fuska abu ne wanda yake cikin zuciya abin da ke cikin zuciya ko ya keɓanta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala la ta'alamuhum Allah yace baka san su ba na hannu na alamuhum Allah yace mu mun san ku suwa ne Allah yace sanu'azibuhum marratayn da sannu zamu azabtar da su wato karo biyu Allah yace thumma yuraduna ila azabin azim sannan in kiyama ta yi kuma za a mayar da su zuwa azaba wadda take mai girma to shine anan malam ya ciro mahallu shahid fadar Allah da yace sanu azibuhum marratayn da sannu zamu azabtar da su shudi biyu shine anan kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara karo na farko shine kunyatawar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin huduba wata rana ta juma'a manzon Allah ya ce wani tashi ka fita munafiki ne wani kai ma tashi ka fitan munafiki ne Allah ya turo masa da sako ya bayyana masa a daidai dama Allah ya ce walau na sha'u la arainakahum fala araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum dan haka ubangiji ta'ala ya zana ma manzon sa sama da mutum 80 waɗanda munafircin su ya tabbata wanda kuma ya ɓoye wannan sirri ga sahabinsa shine Huzaifa ibn al-Yaman to shine a nan azaba ta farko kunyata da kaskanci wanda Allah ya hada su da shi a rayuwarsu ta duniya azaba shudi na biyu shine azaba ta kabari tunda tayi sanu azibuhum marratayn yace karo na biyu ita ce azaba ta kabari kuma yuradduna ila azabin azim idan kiyama ta yi kuma za a mayar da su zuwa azaba wadda take mai girma kaga azaba ce uku azaba ta farko kunyata da kaskanci da suka hadu da shi a rayuwarsu ta duniya da rashin kwanciyar hankali azaba ta biyu ita ce azabar kabari azaba ta uku ita ce wato azaba wadda take ta yin alkiyama wadda azaba ce kuma wadda take dindindin don haka ita ma wannan aya abinda take tabbatar mana azaba ta kabari sai malam ya ce wa qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab ubangiji ta'ala ke cewa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mummunar azaba ta sauka ga fir'auna da mabiyansa abinda ake nihi da alu fir'auna anan ba iyalinsa ba domin a cikin iyalin shi akwai waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama ita ce matar shi kamar yadda Allah yake cewa wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna إذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين dan haka anan al ma'anarsa shine atba ma'ana mabiyansa waɗanda suka biyo tafarkinsa na kafirci shine Allah ya ce wa haqa bi ali fir'auna wato su'ul azabi Allah ya ce mummunar azaba ta sauka ga fir'auna da mabiyansa ubangiji ta'ala ya ce annaru wato ita ce wuta an gane ku sai ya zaman to badal ne kenan na su'ul azab annaru yuraduna alaiha Allah ya ce wuta ce ake bujurowa ake bujuro da su akanta ma'ana su ne ake bujuro su ana gasa su irin yadda ake ake gasa balangu an gane ko idan aka juya a juya shine Allah ya ce annaru yuraduna alaiha wuta ce ake bujuro su akanta Allah ya ce guduwan wa ashiya safiya da marici wa yau mata sa'atu a ranar da kiyama ke tabbata ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ya ce da su adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da fir'auna da mabiyansa mafi tsananin azaba to don haka wannan wuta da ake bujuru safiya da marece a kansu ana babbaka a kanta ana babbaka su wannan azaba ce wadda take ta kabari don haka kuma a nan abin da muke so ka fahimta kar ka fahimci cewa ita azabar kabari ta keɓanta da wanda aka yi rami aka binne ba sai wanda aka yi rami aka binne ba ko da mutumin da za a ƙone gawar shi a shekar da tokar shi da wanda kura za ta cinye shi da wanda ruwa zai haɗe shi gaba ɗaya ubangiji tabaraka wata ala mai iko ne akan haɗa gaɓaɓuwan jikin shi kuma tare da ɗanɗana masa irin wannan azaba an yi amfani da azabar kabari saboda galibi wanda ya mutu rani ake abin ne shi kamar yadda wannan kuma karamci ne wanda ubangiji tabaraka wata ala ya ma ɗan adam wanda gawa ko ta kafiri bai ya halatta a barta hakanan sai an yi rami an binne kamar yadda lokacin da abu ɗalib allah ya masa rasuwa aliyu ya zo ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa amin ka mushriki ya rasu manzan Allah ya ce ma Ali je ka binne shi Ali ya ce mushriki ne fa ya lalla manzan Allah ya ce je ka binne shi in ka binne shi ka zo ka bar labari Ali je ya yi rami ya binne shi bayan ya gama binne shi zo ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce ma Ali je ka yi wanka don haka wannan dalili ne kan cewa mutumin da ya jibinci wanki mushiriki wato binne mushiriki idan ya binne shi to wannan an wajabta masa yin wanka kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Ali dan haka karamci ne da Allah ya ma jinsi na dan adam ko arne ne ba a barin gawar shi haka kawai dole za a yi rami a binne ta shine Allah ya ce kuma amatahu fa akbara to dan haka kasancewar waɗannan ayoyi abinda suke tabbatar mana ita ce azaba ta kabari wanda daga cikin ayoyin akwai irin su faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma wanda wato magabatan kwarai sun fassara bankan ita ce azaba ta kabari wanda Allah ya ce duk wanda ya bijire ma alqur'anin mu ya kauda masa kai ubangiji ta'ala ya ce yana da rayuwa wadda take kuntatatta shine suka ce azaba ta kabari sannan wani hashuruhu yawmal qiyamati ama a ranar kiyama kuma za mu tada shi yana makaho ya ce ya ubangiji na dan me aka tada na a yau ina makaho alhali a rayuwata ta duniya ina da ido ina ina gani Allah ya ce masa kazalika atatka ayatuna fa nasita hawa kazalika yawma tunsa haka al'amarin yake ayoyinmu sun zo maka kabar su ka daina aiki da su don haka kai ma a yau sakamakon ka za a barka a cikin wuta قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفئد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر قال حدثنا علي بن عبد الله هو المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قال حدثني أبي عن صالح عن صالح قال حدثني نافع هو مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليل فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له تدعوا أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى قال حدثنا أبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبي هو أبو الشعثاء عن مسروق هو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد بندر عذاب القبر حق قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله المدني قال أخبرني يونس وابن يز... هو... قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري قال أخبرني أروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك أضج المسلمون ضجا قال حدثنا إياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أروبة عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرأ نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك قد أبدلك قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفصح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كن فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمدارك من حديد ضربا فيصيب صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين wato hadisi na farko a wannan babi hadisin albara ibn al-azib Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqida al-mu'minu fi qabri wato idan aka zaunar da mumini a cikin kabarinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hutiya ya ce za a zo masa suwa za su zo masa wasu mala'iku ne guda biyu an gane ko kamar yadda ƙarin bayani zai zo a kan su mala'iku ne guda biyu wanda mala'ikun nan kamar yadda riwaya ta ashabu sunan ta bayyana sunayensu shine munkar wato da nakir ɗayan sunan shi munkar ɗayan kuma sunan shi nakir tare da cewa a nan akwai kuskure wanda ya gabata na cewa kowane ɗaya sunan shi munkarun na kiwon wannan kuskure ne abin da ya kai mu zuwa kuskuren waccan aya wadda take cikin suratu ka fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma ya nufi zumin ƙaunin illa ladaihi raqibun ati wannan Allah yana bayani dangane da kowane bawa an haɗa masa mala'iku guda biyu waɗanda ba sa rabuwa da shi waɗanda suke rubuta ayyukansa to waɗannan mala'iku guda biyu ba maganar cewa ɗaya sunan shi raƙibu ɗaya sunan shi atidu kowane ɗaya shine raƙibun atidi in za ka yi tasniyar su sai dai ka ce raƙiba ne atidan amma su waɗannan mala'iku da Allah ke turowa idan aka binne bawa a cikin kabarinsa ɗayan sunan shi munkar ɗayan kuma sunan shi nakir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu ruwayu daban-daban ya bayyana mana sifofinsu wanda manzon Allah ya nuna mana cewa wato suna da bakar fuska bayan kasancewar wato bakar fuska sannan kasancewar wato suna da kuma ido wanda yake launin idonsu da gwado ne aswadani azraqan manzon Allah yake cewa wato suna da bakar fuska sannan kuma ga dagwalon ido lafazin azraqan wannan musanna ne na azraq ma'khuzun ne min zur duk da cewa zurq wato al'amanan ma'khuzun ne min al-azraq idan aka ce al-azraq wato shine abin da shi ba za ka ce masa babula shi ba za ka ce masa tsanwa shi ba za ka ce masa ja ba tare da cewa an fi amfani da shi akan abu wanda yake bula an gane ko kamar yadda ciwon ido in yayi ciwon ido ido za ka ga ya rikide shi ba za ka ce ba ja shi ba za ka ce ba baki shi ba za ka ce ba tsanwa za ka ga yayi wata toka-toka to haka launin idansu yake kuma launi ne wanda yake mara kyau kaddara cewa ma bula ne ake nihi da al'azra ka gama launi na baki da launi wanda yake na bula bayan da za a yi ka ga ya kayata don launi ne biyu waɗanda ba sa haduwa baki da bula ba sa haduwa wanda sifar yan wuta ce a gobe kiyama wa nahshurul mujrimina yawma idzin zurqa Allah ya ce za mu tada masu tsaurin kai a ranar kiyama wato suna da bulalen wato idanu waɗanda suke bulale damun kuma ga bakar fuska da Allah ya ce yau mu tabiya wujuhun wa taswadu wujuh da can da fadarsa da yake cewa wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu ala Allah wujuhuhum muswadda wasu waɗannan mala'iku guda biyu mazan Allah ya ce suna da bakar fuska kuma ga bulan ido an gane ko ɗaya sunan shi munkar ɗaya kuma sunan shi nakir wanda kuma kasancewar manzan Allah ya ce idanunsu yanda ka san wato tukunya ta tagulla haka suke yanda ka san wato tukunyar tagulla haka wato girman idan yake sannan manzan Allah ya nuna cewa kuma haƙoransu yanda ka san ƙahonni waɗanda suke na shanu haka suke haƙura yanda ka san ƙahon saniya haka haƙoransu yake a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa hakoran suna karkan kasa sannan kuma ga su da sauti yanda ka san wato cida haka muryar su take duk waɗannan riwayu malam ya zo da su sannan kuma ya kyale a kansu wanda kuma ka'ida ce don hadisin da galibi ibn hajar zai zo da shi a cikin littafin safatul bari idan ya ja baki ya kyale bai ce uffan ba to hadisin malamai sun ɗauke shi matsayin hadisi ne hasan to shine anan manzon Allah ya ce utiya ya ce za a zo masa kenan idan aka zo masa wato wannan mala'iku za su masa tambaya kamar yadda za mu iske riwaya nan gaba wanda tambaya ta farko za su masa wane ne ubangijinka mumini sai ya ce Allah shine ubangiji na shine mahalicci na shine nake kadaitawa a cikin ibada wane ne annabinka sai ya ce Muhammadu Rasulullah menene addinin ka sai ya ce musulunci shine anan ya ce thumma shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah idan aka zo masa aka zaunar da shi aka masa tambaya ya ba da amsa cikakka shine ya tabbatar da kalima ta shahada kalima ta shahada kuma dama abin da ta kunsa wato shine tabbatar da wato shine uluhiyya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa shine mahaliccinka kuma shi kake bauta ma da tabbatar da manzanci na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma da abin da ya zo da shi na addinin musulunci shine sai yace fa zalika qauluhu ta'ala manzon Allah yace shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit ubangiji ta'ala na tabbatar da waɗanda suka yi imani da faɗa matabbaciya fil hayacin duniya wa fil akira a rayuwa ta duniya da lahira ma'ana yadda suke furta kalima ta la ilaha illallah a rayuwarsu ta duniya wanda sun kudirce gaskiyarta a zuciyarsu to haka bayan mutuwa idan an tara su a cikin kabari haka za su ba da amsa an gane ko wannan hadisi alakar shi da babin me yake tabbatar mana azaba ta kabari kasancewar mala'ikun nan za su zo kuma ga yadda sifar su take kuma ga irin tambayoyin da za su ma mutane za su ma bayi saboda ganin mala'ika ma a cikin irin wannan shi ma kanta wata azaba ce wanda take ba ta wasa ba wanda ga sifas shi ne malam sai zo da wannan riwaya ta gundar daga shu'uba cewa shu'uba ya dada a cikin riwayarsa yusabbitu Allahu allazina amanu nazalat fi azabil qabr wato fadar Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah na tabbatar ma muminai na tabbatar da muminai da fada matabbaciya a rayuwarsu ta duniya da lahira shine yace wannan aya ta sauka ne dangane da bayani game da azaba ta kabari shi yasa malam ya shigo da shi sannan wannan hadisi na biyu hadisin ibnu umar Allah ya kara masa yadda ibnu umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya leƙa ma'abuta tsohuwar rijiya alƙalil ita ce tsohuwar rijiya wadda aka fita daga sha'aninta wannan ku kasancewar ranar yakin badar bayan gama yaƙi jigajigan kafirai wato masu hana ruwa gudu wanda Allah ya girbe su a wannan rana manzon Allah ya umarnin aka ja gawar aka je aka zuba su cikin wata tsohuwar rijiya irin su abu jahal da sauransu to bayan an jefa su shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya je ya tsaya a bakin rijiyar manzo Allah ya ce ya ahla hadhal qalib ya ce ya kuma abuta wannan rijiya hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan an gane ko ya ce shin yanzu kun samu abin da ubangijinku ya yi alkawari cewa gaskiya ne na cewa duk wanda ya karyata ni a matsayina na manzo karshen shi shine tabewa da halaka kun samu abin da ubangiji ya yi alkawali ya muku alkawali na azaba in har ba kuma sabiyayya ba an gane ko kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah sai ya ce wa inni wace kad wajadtu ma wa adani rabbi haqqa yace tabbas ni na samu abin da ubangiji na ya mun alkawali gaskiya saboda yayi alkawalin cewa zai bani nasara akan duk wanda ya saba mu wakila lahu sai aka faɗa ga manzon Allah wanda ya faɗa masa ba shine Umar sai ya ce ta du'u amwatan ya ce ya rasulullahi yanzu ka ringa kiran matattu waɗanda ba sa ji faƙara sai manzan Allah ya ce da umar ma an tumbi asma minhum ai ku fa ba ku fi su ji ba an gane ko ku da kuke raye ba ku fi su ji ba walakin la yujibuna manzan Allah ya ce sai dai amsawa ce ba sa iya yi amma duk abin da nake faɗa musu suna ji gane ko to wannan hadisi na biyu shi kuma hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha sai ta ce inna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tace ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya abin da ya faɗa cewa innahum la ya'lamuna al-ana lokacin da aka ce mata gaya abin da wato ibnu umar ya rawaito na fadar cewa manzon Allah ya ji ya musu magana Aisha ta ce a'a abinda manzon Allah ya ce innahum la ya'lamuna al-ana a yanzu suna sanin annama kuntu a ƙudu haƙƙun cewa abinda na kasance ina faɗa gaskiya ce wadda take matabbaciya shine iya abinda manzon Allah ya faɗa ta ce wa qad qala Allah ta'ala innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbiri ubangiji ta'ala ya ce innaka la tusmi'ul mauta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baka iya jiyar da matacci wala tusmi'u summa du'a wato ba ka jiyar da kurma wato kira izawar lauribirai lokacin da suka juya baya wannan kasancewar wato cin karo ne tsakanin fadar aisha allah ikara mata yadda da wancan hadisi na ibn umar allah ikara masa yadda illa kasancewar malamai suka ce ita aisha allah ikara mata yadda ba ta halarci ba lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ga ma'abuta waɗannan rijiya wanda kuma suka halarta sun kiyaye lafazin da ya fito daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi ibnu umar ya faɗa an gane ko sahabbai suka ce ya rasulallahi a tukhadibu qauman qad jifu yanzu mutane waɗanda sun riga sun zama bunga su ne za ka ringa ma magana manzon Allah ya ce ma an tumbi asma alima a kudu lahu ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa musu to don haka kasancewar anan malamai suka ce kasancewar anan wato hadisin ibn umar shi yake da rinjaye saboda mafi yawan sahabbai haka suka tabbatar kuma kasancewar a nan shi ayar da aisha ta kafa hujja da ita ubangiji ta'ala da ya ce innaka la tusmi'ul mauta suwa Allah yake nihi da matattu anan su ne kafirai cewa kai baka isa baka ji yadda su ji wanda zai amfane su dan haka yace wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin an gane ko to shine anan shine kasancewar wato malam ya shigo da wannan hadisi domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya musu magana manzon Allah kuma ya tabbatar da cewa suna jin maganar don haka kenan duk wanda yake jin abin da ake faɗa masa kenan duk wani abin da yake gudana na azaba da menene gaba ɗaya su je kenan wannan shi ma dalili ne wanda ke tabbatar da azaba ta kabari shi ne manzon Allah ya ce walakin la yujibu sai dai ba sa iya ba da amsa amma duk abin da nake faɗa musu wato suna ji kenan anan kasancewar duk abin da Allah ya gabato musu da shi na azaba kwarai da gaske suna jin shi a irin wannan lokaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je a wannan lokaci wato ya gora musu cewa ga yanda karshen su ya kasance na kafircewa da suka ma Allah subhanahu ta'ala da rashin gaskata shi a matsayin manzo sannan wannan hadisi na hudu shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa wata bayahudiya ta shiga wajen aisha allah ikara mata yadda wanda kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya wata bayahudiya ce wadda take hidima ga aisha allah ikara mata yadda a duk lokacin da aisha ta aikata mata wani abu wanda yake na alkhairi sai ta sakauta ma aisha da wannan addu'a sai ta ce allah ya tsare ki da azaba ta kabari allah ya kare ki dangane da azaba ta kabari an gane ko kamar yadda kuma yake cikin wannan riwaya wata bai yahudiya ce daga cikin yahudawan madina ta shiga wajen aisha fa zakarat azabar kabri sai ta ba aisha labari dangane da azabar kabri fa qalat laha a'azaki Allah min azabil kabri tace yake aisha Allah ya tsare ki dangane da azaba ta kabri me za a yi aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida sai ta tambaye shi dangane da azaba ta kabari manzon Allah ya ce na'am azabul qabr azabul kabari tabbas ce kamar yadda gundar ya dada a riwayarsa azabul qabri haqqun manzon Allah ya ce azabul kabari tabbas ce tare da cewa akwai riwaya ingantacciya kamar da take cikin sahihu muslim wato ita ba yahudiya wadda take ma aisha addu'ar cewa allah ya tsare ki dangane da azaba ta kabari wato da ta ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama labari manzan allah su yi inkari ya ce azabar kabari ya ce abu ce wadda take banta akan yahudu bayan zuwa wani lokaci aisha ta ce bayan wasu kwanuka sai na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato yana neman tsari na ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da azaba ta kabari manzon Allah ya fito ya faɗa ga sahabbai yake cewa ku nemi tsari dangane da azaba ta kabari kamar yadda zamu iske wancan hadisi na gaba dan haka kasancewar a farko manzon Allah ya yi inkari domin ba a sanar da shi ba cewa za a jarrabi al'umma su dangane da azaba ta kabari dan haka yayi inkari lokacin da wannan bai ya ta faɗa amma lokacin da ya samu sakon cewa azabar kabari tabbas ce to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ci gaba da neman tsari dangane da azaba ta kabari kamar yadda Aisha ta ce tun daga ran nan ta ce duk sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi sai na ji ya nemi tsari dangane da azaba ta kabari shine yace azabul kabri haqqun manzon Allah yace azaba ta kabari tabbas ce aisha ta ce fama ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ba'adu salla salatan illa ta'awwaza min azabil qabr ta ce bayan haka ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci wata sallah face sai ya nemi tsari na ubangiji tabaraka ta'ala dangane da azaba ta kabari shine kenan kamar yadda ya gabata gundar a riwayarsa sai ya ce azabul qabri haqqun azabul qabri tabbas ce babu kokonto dangane da ita don haka wannan babban dalili ne a bayyane wanda yake tabbatar da azaba ta kabari hadisi na biyar shine hadisin wato urwa ibn zubair ya je asma bintu abubakar allah ya kara musu yadda tana faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato wata rana ya tsaya a cikin sahabbai yana mai hudu ba manzan Allah sai yake cewa da su yawa take cewa fa zakara fitnatul qabr manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambata wato fitina ta kabari me take ni da fitina ta kabari shine azaba ta kabari wato kasancewar shine sai manzan allati yaftatilu fiha almar'u wanda mutum yake fitintuwa wato game da ita wanda in aka ma bawa wannan tambaya idan ya bada amsa mala'ikun Allah sai su ƙara tsawatar da shi su koma masa wannan tambaya ya koma ba da amsa mumini sai an maimaita masa wannan wato tambaya kusan su uku sai sun kyare shi sannan hannu ya sake ba da amsa to shine ta ce allati yaftatinu fi halmar wanda mutum yake fitintuwa ma'ana ya razana falamma zakara zalika lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka bajjal muslimuna bajja jama'a ta musulmi wato sai suka yi kururuwa suka yi karaji kamar yadda cikon hadisin take yake aisha wannan asma'u take cewa wato karajin da suka yi wato sai ya sha makance mun tsakankani wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cikon zancensa sai na kasa gane menene ya fada a ƙarshen maganar asma'u ta ce sai na rabu ga wani daga cikin sahabbai wani mutum na ce masa dami manzan Allah ya faɗa a ƙarshen zancensa ta ce ai manzan Allah abin da ya faɗa cewa yi kadu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil fil quburi qariban min fitnatil masih dajjal manzan Allah ya ce an mun wahayin cewa ku jama'a ta mu'minai za a fitince ku a cikin kaburburanku fitina wadda take kusa da fitina ta masihud dajjal domin fitina ce wadda take mai girma saboda ita fitina ta dajjal tunda Allah ya halicci duniya har kiyama Allah bai taba halittar wata fitina sama da fitina ta dajjal to don haka wadda take biyar bayanta ita ce fitina wadda take ta kabari wanda za a tada mumini a jarraba imaninsa yadda sahabbai suke kwaɗayin ilimi ita kasancewar da suka yi hayaniya suka yi karaji ba ta ji ba cikon zancen sai ta rako wajen wani sai ta tambaye ta ce damin za Allah ne ya faɗa cikon zancen shi ya ce mata kinji kinji abin da ya faɗa cayayi an yi mun wahayin cewa ku jama'a ta muminai za a fitince ku a cikin kabarin ku fitina wadda take kusa da fitinar dajjal to dan haka shi ma hadisin abin da yake tabbatar mana wato shine azaba ta kabari sannan wannan hadisi na shida hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal abda idza wudi'a fi qabri bawa idan aka ajiye shi wato a cikin kabarinsa wannan ku kasancewar sababin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya shiga gona ta dubunnai na wasu kabila daga cikin kabilun madina su ne banu najjar manzan Allah sai ya ji wani ƙara sai ya firgita manzan Allah sai ya tambayi sahabbai ya ce man ashabu hazihi kubur su wane ne masu wannan kaburbura suka ce ya rasulallahi nasu matu fil jahiliya wasu mutane ne waɗanda suka mutu a lokacin jahiliya su ne aka binne ana manzo Allah sai ce da sahabbai ta'awwazu billahi min azabil qabr wa min fitnatid dajjal ku nemi tsari na ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da azabar kabari kuma ku nemi tsarin sa dangane da wato fitina ta dajjal suka ce ya rasulallahi me yasa sai yake cewa innal abda domin shi bawa idza wudi a fi qabrihi idan aka ajiye shi a cikin kabarinsa ma'ana bayan an gama binnewa wata walla anhu ashabu wato abokansa suka juya baya ma'ana wanda suka kawo shi suka binne za Allah ya ce wa innahu la yasma'u qara'ani alihim lokacin da suka juya wato yana jin balawar takalmansu wanda bayani ya gabata akan wannan lafazi wanda da shi wasu suke fakewa dangane da halitta shiga makabarta da takalma wanda kuma bayani ya gabata cewa baya halatta mumini ya shiga makabarta da takalma sai idan ya kasance da illa illa a nan in ma zafin rana wanda ba zai iya jurewa ba ko tsananin sanyi ko kuma kasancewar akwai kaya da sauransu waɗanda zai iya cutuwa to a nan ne yake da halaccin shiga makabarta da takalmansa amma haramun ne ga mumini ya shiga makabarta da takalmansa matukar babu irin waɗannan illoli saboda hadisi ne sahihi kamar yadda yake cikin sunan abi daud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibnu khasasiya yake cewa na raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makabarta wata jana'iza manzo Allah sai ya ga wani yana tafiya tsakankanin kaburburra da takalmansa manzo Allah ya ce kai mai wancan takalma manzo Allah ya ce fitar da takalmanka saboda haka umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa maza ya fitar da takalmansa wannan kuma dalili ne wanda ke nuna haramcin shiga makabarta da takalma sai dai idan akwai irin waɗannan illoli saboda shi mumini sawa'an yana rayu ko yana mace wato yana da daraja baya halatta kamar yadda a cikin jama'a suna rayu ka zo kana tsallaka su da takalma to haka waɗanda suke yan uwan mumine ko suna mace suna da daraja suna da kima baya halatta mu ringa taka kaburburan su muna ketawa da takalma shine a nan sai yake cewa lalle yana jin balawar takalmansu don haka wanda ya ba su amsa akan wannan lafazi da suka fake da shi shine ibn al-jawzi yace wannan tsantsar hikaya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari ne yake badawa wanda a cikin wannan labarin ba za ka fahimci ba umarni ko hani ba yanda za a yi ka fahimci halacci a cikin shi kuma tare da cewa ga wancan hadisin shi hani yayi sai yace atahu malakani a wannan lokaci bayan an juya an bashi manzan Allah ya ce mala'iku biyu za su zo masa fayuku idanihi fayakulan za su zaunar da shi sannan sai su ce da shi makunta ta ƙulu fi hadar rajul li muhammad sallallahu alaihi wasallam ya su ce da shi me za ka faɗa ga wannan mutum wane ne wannan mutum shine muhammad sallallahu alaihi wasallama me za ka faɗa dangane da shi an gane ko wato mumini shine sai yace fa ammal mu'min yace mumini fa yaqulu sai yace ashhadu annahu abdullahi wa rasulu ina shaidawa ina tabbatarwa cewa matsayinsa bawa ne na Allah manzansa ne an gane ko wannan ita ce kenan tambaya ta biyu da ake masa kamar yadda bayani ya gabata tambaya ta farko wane ne ubangijinka tambaya ta biyu wane ne annabinka tambaya ta uku menene addininka to don haka idan suka ce masa me za ka faɗa dangane da wannan mutum mumini sai ce ina shaidawa ina tabbatarwa cewa wato bawa ne na Allah kuma manzansa ne kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ce ya zo mana wato bilbayyanati wal huda wato da hujjoji waɗanda suke gamsassu a matsayinsa na manzo da kuma shirya don haka sai muka amsa masa kuma muka yi imani da shi muka masa biyayya a wannan lokaci mala'ikun Allah sai su ce masa koma ka kwanta ka yi bacci irin bacci wanda yake na sabon ango wanda ba wanda zai tada shi illa wanda yake mafi soyuwar jama'a gare shi shine amarya sai su ce masa wato daman akan haka akan yi tabbacin haka ka kasance a rayuwarka ta duniya kuma akan haka ka mutu kuma akan haka za a tada ka abubuwan kiyama an gane ko shine a nan sai a ce masa kuma unzur ila maqa'adika minan nar wato kalli wato mazaunin ka na wuta kada abdalaka Allah bihi maqa'adan minal janna hakika Allah ya canza maka maimakon shi mazauni wanda yake na musamman a aljanna fayrahuma jami'a wato mumini sai ya gansu gaba daya ma'ana sai a nuna masa gidan shi na wuta wanda inda ya kafirce ma ubangiji tabaraka wa ta'ala zai shiga sai a nuna masa ya ga irin tsananin azabar Allah ya tanada a ce masa to an canza maka da gida wanda yake na aljanna menene hikima a nan wato dan ya ƙara budewa akan ni'ima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan lokaci manzon Allah sai yake cewa za a faɗaɗa kabarinsa wato tsawon kamu saba'in kuma za a haskaka kabarinsa wato kamar wata wato daren goma sha hudu haka za a haskaka masa kabari sannan kuma aikin shi wanda yake na kwarai sai a sawwara mishi shi ya koma salihin bawa mutum wanda yake kyaukyawa mai kyaukyawar fuska mai daɗin kanshi sai ya zauna ya ringa ɗebe masa kewa har zuwa ranar kiyama kuma sai a buɗa masa ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna yana shakar ƙanshi da ni'ima har zuwa kiyama manzan Allah yake cewa ubangiji ta'ala kuma sai ya faɗa ga mala'ikunsa cewa ku je ku kawo shimfiɗa ta gidan aljanna ku shimfiɗa masa wannan kenan mumini idan ya bada wannan amsa Allah ya sanya mu daga cikinsu sai ya ce ƙala ƙatada ƙatada ya ce wa zukira lana wato an ba mu labarin annahu yufsahu lahu fi qabrihi cewa ana yalwata masa kabarinsa shine kamu saba'in kamar yadda yake cikin riwaya sahiha kamu saba'in kenan mitar talatin da biyar haka za a fada da kabarinsa kowane bangare sun maraja a ila hadithi anas sannan ƙatada sai ya koma zuwa hadisin anas sai ce wa ammal munafiku yake cewa sanadi shi munafiki wal kafir da wanda ya kafirce ma ubangiji tabaraka wa ta'ala fa yuqalu lahu sai a faɗa masa a ce masa ma kunta taqulu fi hadha rajul me ka kasance kana faɗa dangane da wannan mutum fa yaqulu sai ya ce la adari yace ni dai ban sani komai ba kunta aqulu ma yaqulu nas na kasance ina faɗar abin da jama'a suke faɗa a wata riwaya sai ya yi nishi ya yi nishi sai ya ce la'adari la'adari ban san da haka ba ban san da haka ba na faɗa na ji dai kawai yadda mutane suke faɗa ni ma haka nake faɗa fayu ƙaru mala'ikun Allah sai su ce da shi la da raita wala talaita kar Allah ya sa ka sani kuma kar Allah ya sa ka faɗa an gane kuma akuzin kenan minar tilawa ko kuma kar Allah ya sa ka sani kar Allah ya sa ka bi abinda ake faɗa maka ni za a yi a wannan lokaci wa yudrabu bi madarika min hadidin darba za Allah ya ce sai a bige shi da guduma ta bakin karfi wato za a kai masa duka wannan duka ɗaya tak idan aka masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa sai ya zamanto ƙasa gaba ɗaya rugurgushe ubangiji ta'ala kuma sai ya sake mai da wato halittar shi an gane ko shi ne sai yake cewa fayudrabu bi madarika min hadidin darba wato sai a bige shi da guduma ta bakin karfe wato bugu kenan a nan kasancewar lafazin madarika jam'i ne na midraka kamar yadda ya gabata wato ita ce guduma ko kuma ka kiraye ta da cewa wato masaba shine manzon Allah yake cewa wannan guduma da za a bigi dutse komin girmansa wato zai narke zama ƙasa bayan an masa wannan duka manzon Allah ya ce za a sako masa wata dabba a cikin kabarinsa wanda wannan dabba tana da wata bulala wato tsimingiyar da take jikin bulalar manzon Allah ya ce ta garushin wuta ce yanda ka san wutsiyar raƙumi haka wannan kin take kenan yanda gashi yayi nan yayi nan to waɗannan 'yan gashin wannan na wuta ne wannan dabba za ta yi ta azabtar da shi kuma dabba ce wadda take kurma ba ta jin abin da zai faɗa ba nan tana ta tausaya masa za ta azabtar da shi har zuwa gwargwadon iya abin da Allah ya su sannan za a duhunta kabarinsa kasancewar kuma aikin shi mummuna da ya aikata kasancewar za a sauwara mashi shi ya zamanto wani mutum mai bakar fuska mai wari zai zo ya haɗu da shi ya ta tsine masa albarka tsakanin su su ringa la'antar juna ya ce kai kowa ne ya ce ni ne aikin ka wanda yake mummuna wanda ka aikata a duniya don haka ba zan gushe ba tare da kai har zuwa kiyama sai a buɗa masa rami daga cikin ramin wuta sai a kunta ta kabarinsa manzon Allah ya ce sai ya kai hatar karin shi ya saba wal iyazu billah shine a nan shine sai yake cewa fayasihu sayhatan manzon Allah ya ce sai yayi kururuwa kururuwa yasma'uha man yalihi ghayra thaqalai duk wanda yake kusa da shi zai ji wannan kururuwa tashi amma banda mutum da aljan amma duk wani wanda yake mace wanda yake binna a kusan shi sai ya ji wannan kururuwa tashi don haka kasancewar kamar yadda bayani ya gabata an su mutum in za a binne shi a raba shi da kusan kabari wanda yake na mutanen kwarai don haka musulunci ya haramta mana binne mumini a makabarta ta kafirai haka ba a kawo kafiri a binne shi a makabarta ta mumini kowa kabarin shi ake masa daban saboda don kada wani ya cutar da wani saboda duk azabar da ake ma kafiri ko wanda yake mai sabon Allah wanda yake kusa da shi duk abin da zai yi na kowa yana ji wanda ba sa ji manzon Allah ya ce a tsakalai mutum da aljan waɗanda suke raye saboda me yasa kasancewar al'amari ne wanda yake na lahira al'amari na lahira ko wannan al'amari ne na gaibu wanda yake ya sha bamban da al'amari wanda yake na duniya don haka sai Allah ya ɓoye jin irin wannan ƙara dangane da wato bayansa muminai wato bayansa mutum da aljan kasancewar akwai hadisi sahihi yana cikin musulun manzan Allah yake cewa ya ce ba don kar aje ku kasa binne junanku yan uwanku in sun mutu ku kasa binne su manzan Allah ya ce wallahi da na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muku azaba ta kabari ido da ido dan kar mu gani mu firgita mu kasa kai yan uwan mu binne a sanadiyar haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ki roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana don haka kasancewar waɗannan hadisai gaba ɗayansu da waɗannan ayoyi abinda suke tabbatar mana azaba ta kabari azaba ta kabari kasancewar kuma bata keɓanta ba da wannan al'umma ta haɗa al'ummun da suka gabata kamar yadda ita waccan ba yahudiya take ma aisha addu'ar cewa allah ya tsare ki dangane da azaba ta kabari an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa kuma azabar kabari wato tabbas ce to illa kasancewar abinda malamai suke kai kawo shin annabawan Allah su ma ana tambayar su irin yadda ake tambayar kowa kwarai da gaske annabawan Allah ana tambayar su domin dukkan wani mumini za a masa irin waɗannan tambayoyi illa kasancewar zamu iske wanda Allah yake kare su dangane da irin waɗannan tambayoyi wato na kabari wanda annabawan Allah suna daga cikin waɗanda Allah yake kare su an gane ko kamar yadda wasu malamai suka tahi annabawan Allah ba a tambaye su yasa saboda akwai dalilai akwai wanda Allah yake ɗauke musu irin waɗannan tambayoyi wanda kasancewar wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya gana su kusan mutum goma sha takwas ne wanda suka siffanta da wasu sifofi wanda Allah yake ɗauke musu tambaya ta kamari wanda kuma alama ce ta kyakkyawan ƙarshe za mu iske a babi na gaba wanda ke bayani dangane da neman tsari dangane da azaba ta kabari da kuma kenan anan bayani zai zo dangane da waɗanda Allah yake ɗauke musu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك